إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan marece na juma'a daren subdu sha uku ga watan rajab wata na bakwai a jerin kalanda ta watanni na musulunci bayan jiran manzala sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da biyu ga watan ɗaya 2026 miladiya insha Allah za mu ci gaba da karatun littafinmu na hisnul muslim ina zikarar kitabi wa sunna wallafa shayin malami abu abdurrahman sa'idu bin ali bin waf alfatani Allah ji kansa da rahama yau za mu tashi darasi na 26 muna cikin babin addu'a'u ba'da tashahhudil akhir qabla salam addu'in da ake yi a zaman tahiyar ƙarshe kafin a yi sallama mun karanta addu'a ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar a cikin wannan babi yau kuma za mu tashi da izinin allah addu'a ta shidda a cikin wannan babi addu'a ita ce allahumma inni a'uzu bika min al-bukhli wa a'uzu bika min al-jubni وأعوذ بك من أن أرد إلى أرزل الأمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر سيما كرم تتعليم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرزل الأمر من أن أرد إلى أرزل الأمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر wannan addu'a ta shidda a cikin wannan babi na addu'in da manzo Allah ke karantawa a zaman tahiyya karshe kafin ya sallama an rawaito ta ne daga sahabi Sa'adu bin Abi Waqqas Allah kara masa yarda Sa'adu bin Abi Waqqas yake cewa annan nabiya ko kuma afwan wannan daga Amr bin Maimun al'audi shi wannan amurubin maimun tabi'i ne shi ne ke cewa kana sa'adun sa'adu bin abi waqqas ya kasance yu'allimu banihi ha'ula kalimat yana karantar da yana koya ma 'ya'yan shi wa'innan kalmomi na addu'a kama yu'allimul mu'allimu al-ghilman al-kitabata kamar yadda malami ke koya ma yara yadda ake koyar rubutu yadda ake koya ma yara rubutu shi ma haka ya zauna da ya'yan shi yake koya musu wannan adda wa yaqulu sai shi sa'ad yake cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana ya ta'awwazu minhunna dubura salati manzan Allah ya kasance yana neman tsarin Allah da wa'annan abubuwa da zai ambata a ƙarshen sallarsa mana wannan addu'a da yake koya ma ƴaƴansa yace manzan Allah ya kasance da a ƙarshen sallah yana neman tsarin Allah da wa'annan abubuwa wasu abubuwa ne sune Allahumma inni a'udhu bika minal bukhl ya Allah lalle ni ina neman tsarinka daga rowa shine al-bukhl ruwa ma'ana Allah ka tsare ni da yin ruwa ruwa ya zamanto kana ruwa idan Allah ya baka dukiya ka ringa ruwa fidda zakka ta wajibi tunda akwai wanda suke ruwa fidda zakka ta wajibi na biyu kuma da sadaka da ihsani da kyautatawa mutane da dukiya ya zamanto kana kauro kana ruwa ka ringa taimaka ma al'umma da sauran 'yan uwa da amanna arziki ko ka taimaka ma addini a cikin harka dukiyarka yanzu a kunga kwanan da aka yi da kokowa kowa ya ji ya gani yadda za ka ga masu kuɗi suke kyautattuka ga 'yan kokowa wani ka ji ya ba da parcel hili wani ka ji ya ba da mota wani ka ji ya ba da makudan kuɗi to amma wani za ka ga a harka addini na wannan a ce a same ka a gina makaranta ko masallaci kana ba da gudunmuwa ko a wasu marayu gidan marayu a ce ka kai tallafi ko likita ka je irin mutanen da suke bukata magani ka siya musu wanda suke bukata wani operation ba su da hali ko ka je gidan me yake da suna gidan kasa su ma ka taimaka musu da sauran talakawa na nesa da kusa to zaka ga wani na rowa ya taimakawa addini ko taimaka ma danginsa ko ƴan uwansa amma zaka kuma harka shedanci ko kokowa ko na balo ko na festival ko na orkes ko na kermes ko ana biki zaka ga na likin kuɗi amma kuma a harkar taimakon addini ko harkar taimakon ƴan uwa da amana arziki to babu shi wani da haka kenan mutum ya nemi tsara Allah tsare shi daga mai rowa kaka zamanto mutum mai rowa mai ƙauro baka so ka taimaka wa mutane da abin da Allah ya hore ma da dukiya ko taimakon addini ko taimakon al'umma wanda kake tare da su to shine manzo Allah ce ya Allah ina neman tsarin ka daga al-bukhl rowa shine sa'ad yake wadi manzo Allah da a ƙarshen sallah ya nemi tsarin Allah na farko abinda manzo Allah yake neman tsari shine al-bukhl rowa na biyu wa uzu bika minal jubn ina neman tsarin ka daga aljubun aljubun shine mai alkhawf tsoro kan zamanto mai tsoro to anan malumin suka ce tsoron da ake ne anan shine tsoron mutun ya aikin alheri zaka ga wani ga aikin alheri ne amma yana jin tsoro na aikata wannan aikin alheri haka kuma tsoron kai umarni da kyakkyawan aiki zaka ga mutun yana jin tsoro ya huto ya umarni da kyakkyawan aiki ko kuma mi yayi hani da mummunan aiki ko kuma za aiki wani na Allah yana jin tsoro ya tafi ma'ana wannan tsoron to abin zargi ne saboda tsoro iri-iri ne ba tsoron abin da zai cutar da kai ba a ana ana ne tsoron yin aikin alheri ka ringa ja da baya wani aikin alheri kai a baya kake kana jin tsoron ka yi shi to wannan shi ma ana so baya ne matsaran Allah kaka zamanto matsoraci wajen aikin alheri ko duk inda za a yi wani aikin alheri a ce kai kana ja da baya kana tsoron yin aikata wannan abu to shine maza Allah ke neman tsaron Allah da wannan aljubul na gaba mazala sallallahu alaihi kuma cewa uzbika min an uradda ila arzalil umr kina Allah ina neman tsarinka da a maido da ni zuwa mafi kaskanciyar rayuwa ma'ana mutun ya dawo mafi kaskanciyar rayuwa shine tsufa tukub tukub shine wannan manzo Allah ne mutsarin Allah akan kada a maido da shi zuwa mafi kaskanciyar rayuwa kenan yanzu mutum a ce ya zo tsohuwa tukubta yadda daman jikinka ya yi rauni gaɓoɓinka na gani bakaji ido babu kunne babu hannu babu ƙaha babu ɗanɗano babu hankalin shi ma kuma ya ta yi an shirmaci kuma ya ka zama to kamar yaro kai mafi ma abin da yaro ma ba zai yi ba za ka yin hutsari ka yi kashi kana iya buɗe al'aurar kama a gaban yara ka ce kai wutsari da wannan abin da yara suke saboda ai babu hankali da yaro zai ce ana a gaban mutane ne ya kamata ba kai wutsari to akwai wanda tsohon shi zaka ga ya maida shi irin wannan mafi kaskancin rayuwa to shine manzo Allah ke neman tsaron Allah da kada ya kai shi zuwa ga mi kada ya kai shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa kenan mutun ya zamanto ya koma irin wannan rayuwa ta saboda tsuha ka shirmance kana yin abubuwa wanda suke ko yaro karami bai ba ma'ana za ka koma mafi kaskancin rayuwar da a yaren ta ma baka yi ta ba to irin wannan manzo Allah yana neman tsarin Allah daga wannan shine wa uzbika ya Allah yana neman tsarin ka min an uradda da amai shi ne a maida ni ila arzalil umri zuwa mafi kaskancin rayuwa to kuma wannan ma Allah ba mu labari a cikin alkur'ani misali a cikin suratul nahl aya ta 70 Allah yake cewa wallahu khalaqakum summa yatawaffakum Allah subhanahu wataala shine wanda ya halice ku daga babu summa yatawaffakum sannan kuma Allah zai dauki rayuwarku lokacin da ajalinku ya cika wa'adin da Allah ya kayyade muku na rayuwa idan ya cika to Allah zai dauki rayuwarku kuma ya Allah ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri kuma daga cikin ku akwai wanda Allah zai ja rayuwar shi har sai ya kai zuwa mafi kaskancin rayuwa shine tsuwa tukub tukub ka zo matakin da baka cikin hayyacinka ka saki rezo kana yin abubuwan da ko yaro karami bai yi me yasa Allah ce li kai la ya alama ba da ilmin shay'a domin ya zamanto bai san ba ma abin da yake aikatawa alhali da ya sani ma'ana zaka zo matakin da zaka ringa abubuwa ma baka sani ba yanzu kaga ko tsohon da in aka kai wannan matakin zai iya abu ma kuma amma sai ya ce bai yi ba kuma abin da ba a yi ba kuma sai ce an yi kuma ga mantuwa wani ma yi manci ma yanzu ana da maganin ɗan na yi kaga yana ma lissayin an yame yake ko a maraɗe yake kuma shi a da maganin yake to irin wannan sakin rezo ɗin shi ne manzo Allah ke neman tsarin Allah kakka zo irin wannan tsohon ya zama to duka ka bi ka sake rezo kana maganganu da sumbatu nami wanda ko daga an ji dai an san ko ka ta yi to shine wanda Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri kuma Allah ya ce inna Allaha alimun qadir lalle Allah masani ne da abin da kaga Allah yana da sani dalilin da yasa wannan kuma qadirun mai iko ne akan komai ba abin da yake gagararsa haka irin wannan shi ma ya ya ya, ya sake maimaito a cikin suratul hajj aya ta 5 inda Allah ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nashau ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa kaga ne Allah ya wadi matakan halitta dan adam ne tun daga cikin mahaifiyarsa daga dogon mani zuwa gudan jini zuwa tsoka zuwa wannan tsoka a maida ta kashi daga nan har zuwa a busa masa rai daga nan har zuwa a haife shi zaman to yaro daga nan haye tsuha to a ciki ya Allah ce to har zuwa lokacin da mutum zai taso wali tablugu ashuddakum haka mutum ya kai lokacin karfinsa da samartaka kai wa minkum man yutawaffa Allah ce kuma akwai wanda za a dauki rayuwarsa ma tun a cikin mahaifiyarsa da ba kai da iko na Allah wani za a haife shi har ya girma ya zamanto mutum kamuli wani kuma a cikin mahaifiyar shi Allah zai dauki rayuwa don aka haife shi a mace to wa minkum man yuradu ila zal umr akwai kuma wanda Allah zai ja rayuwar shi har ya zo zuwa mafi kaskancin rayuwa shine tsuwa tukub tukub din likai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a to kaga nan shi ma nafsin irin yadda Allah ya bayani a cikin suratul nan da haka kenan mutum ya ringa wannan adda domin Allah kiyaye ma tsuwa kai tsuwa cikin hayyacinka cikin nutsuwa cikin ambatan Allah cikin kiyaye mutunci da martabarka saboda kaga wani abun ma mutum zai tashi saboda tsuha kaga yayi shi misali yanzu misali kaga ai ba mutunci bane a ce mutum tsoho zai iya kwabe wando a gaban yara mai hutsari kaga wannan bai ba to kaga wannan duka irin abin da yake faruwa idan mutum ya kai irin wannan marhala to shine manzo Allah cewa uzbika min an urada ila arzabi kenan kana wannan adda Allah zai kiyaye ma ko da ka kai matakin wannan natsuha to ba za ka gamu da irin wannan larura ba ta shirmancewa da sakin rezo da abubuwa wanda suke ba su dace ba shi yasa aka ga Allah ce arzali mafi kaskanci shine arzali mafi kaskancin rayuwa to wannan shine abu na uku da manzo Allah ke neman tsari na farko al-bukhul ruwa na biyu al-jubn tsoro na uku shine a da mutun zuwa mafi kaskancin rayuwa shine tsuha tukub tukub wa uzu bika min fitnatid dunya abu na hudu da manzo Allah ke neman tsari kamar yadda sahabi sa'ad bin abi waqas yake bamu labari shine manzo Allah na neman tsarin Allah daga fitinar duniya fitina da ibtilai abinda kin da alfitna shine alibtila ko alimtihan daga da larabci ana wadi ko a ce alfitnatu ko a ce alibtila'u ko a ce kuma alikhtibar duka ana nin jarabawa to ta kuma jarabawa akwai ta alkhairi akwai ta sharri kamar da Allah ya ta wa nabulukum bil khairi wash sharri fitna Allah ce muna jarabta ku da alkhairi ko shari don mu jaraba ku to kaga nan manzo Allah yana neman tsarin Allah daga fitinar duniya aka ce fitinar duniya da abin da zai shagaltar da kai ya dauke maka hankali daga abin da shine manufar da Allah ya sa halice ka shine bautarsa abin da zai raba ka da bautar Allah abin da zai raba ka da tsayuwa akan abubuwan da Allah ya wajabta maka a rayuwarka ka kiyaye su irin su salloli da makamantansu so duk abin da zai shagaltar da kai na dukiya ne na 'ya'ya ne na mata ne na sana'a ne na aiki ne na kasuwanci ne wanda zai raba ka da Allah to shine kana neman tsarin Allah daga wannan shine fitnatu duniya abin da zai fitine ka a rayuwarka ta duniya ya raba ka da Allah to shi ne maza Allah ke nema to kuma wani abubuwan suna da yawa kenan ka in ka zo ka ce kana neman tsaron Allah daga fitinar duniya kenan duk abin da zai zama to sanadi ya raba ka alaka ka da Allah ko ya raba ka daga abin da Allah ya halicce ka saboda shi shine bautarsa to Allah subhanahu wataala zai tsare ka yanzu kowa san dai ai irin bala'o'i da fitintunin rayuwa da na wannan da suke rayuwa to kaga irin wannan fitinu da abubuwa na rayuwa da suke fitinan mutane wasu su sa su masu bar addinin musulunci wasu kaga sun hasa ma bautar Allah da makamantansu to ka nemi tsarin Allah daga irin wannan fitinar rayuwar duniya da za ta fitine ka ta sa kai asara kai baka samu duniya ba kuma lahirar babu kyau to shine wa auzu bika min fitnatid dunya Allah yana neman tsarin ka daga fitinar duniya wa auzu bika min azabil qabr kuma ina neman tsarin ka daga azabar kabari mun ga ai manzo Allah yana yawan maimaita addu'a wajen neman azabar kabari saboda azabar kabari gaskiya ce kuma Allah yana yin ta ne ga wanda idan aka mai tambaya kabari bai amsa ba daga kenan anan ma manzo Allah ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari ma'ana dai yana roƙon Allah mai dace in ya zo tambaya in aka zo maka tambaya a kabari kenan Allah ma dacen ka amsa saboda in aka amsa to shikenan babu azabar kabari in mutum kuma bai amsa ba to shine za a samu wannan wannan hadisi ya zo a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 2822 demil wisan vende kenan wannan addu'a daga sahabi sa'ad bin abi waqas tana cikin sahih bukhari manzo Allah kasance yana karanta wannan addu'a a zaman tayyar shi na karshe kafin ya sallama shi yasa shi wannan sahabi sa'ad bin abi waqas ya kasance yana koya ma ayyan shi saboda muhimmancin da ce saboda manzo Allah yana karanta ta a tayyar karshe yana neman kuma tsarin Allah ne daga wayannan abubuwa guda biyar kamar da muka gani wannan ita ce addu'a ta shidda addu'a ta gaba ta bakwai ita ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar makaranta Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار wannan addu'a an rawaito ta ne daga abi huraira Allah ƙara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li rajulin manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ga wani mutum ما تقول في الصلاة mi kake faɗi a cikin sallah a wata ruwaya kuma yace ma tad'u fi salati in ka zo a cikin sallah wata addu'a ce kake yi qala yace to atashahadu idan nazo bayan nayi tahiyya zan yi tahiyya bayan nayi karatun tahiyya summa as'alullaha aljanna sannan sai roki Allah aljanna wa uzu bihi minan nari kuma sai nemi tsarin Allah daga wuta amma wallahi shi wannan mutum yake cewa wallahi ma uhsinu dandana taka wala dandana ta mu'azin shi wannan mutum sai ce wallahi ya ma'aikin Allah ni ba na kyautata jin sautin ka lokacin da kake addu'a da sautin da mu'az yake shi ma lokacin da yake addu'a ma'ana shi wannan mutumin da mazala yake tambaye shi wai me kake roƙo a cikin sallah yace shi kawai iya abin da yake roƙo yana roƙon aljanna ne kuma yana neman tsaron Allah da wuta to ya ji manzon Allah shi ma yana yin addu'a yace to ni ban san ba me kuke roƙa da kai da mu'azu ina jin dai dandana abin da ake ni da dandana shine an yi takallama rajulu bil kalami mutum zai yi magana ne yusma'a nagmatu za a ringa jin sautin magana shi amma wala yi fama amma ba fahimta ma'ana mutum yana iya magana za ka ringa jin na gama ma'ana murya shi za ka ringa ji amma ko baka san ba abin da yake wani shi ne ake ni da dandana ma'ana shi yana jin sautin addu'an manzan Allah da mu'azu to amma kuma bai san ba abin da suke roƙo shi ne ce ni abin da nake roƙo amma ni ban san ba abin da kuke roƙo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haulaha nudandinu yace mu ma ai shine abin da muke roƙa da bakajin abin da muke fada mu ma dai da ni da mu'azin duka abin da muke roƙo shine mu ma muna roƙon Allah aljanna ko muna neman tsarin shi daga mi daga wuta to shine manzo Allah ce mai mu ma wannan shine muke roƙo da ni da mu'azu ma'ana mu ma abin da muke roƙo Allahumma inna Allahumma inni as'aluka aljanna wa uzbika minan shi ya dauka wani abu ne na musamman manzo Allah suke roko shi yasa da manzo Allah tambaye shi shine yace kaji abu da nake ce to mu ma ai shine abin da muke roko dama babban burin da duk wani musulmi shine mi ka samu aljanna kuma Allah tsare ka daga wuta saboda duk abin da zaka samu a rayuwar duniya an aka mutu aka yi aka saka wuta ai kaga an yi asara to amma duk abin da ka rasawa kuma ka samu aljanna kuma aka tsare ka daga wuta to mutun ya rabauta Allah subhanahu wataala a cikin sura Ali Imran yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah yace fa man zuhziya anin nari duk wanda aka nisanta shi daga shiga wuta wa udkhilal jannata kuma aka sanya shi aljanna faqad faza haqiqa ya rabota rabota duniya da lahira kuma Allah ya ce mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur kuma rayuwar duniya ba kuma bace ba face rayuwa mai rudu mai rudadan adam mai rudan mutum har ta manta da shi Allah subhanahu wataala da haka dai wannan shine addu'a wanda abi hurairah wato wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da ma'azu suke roko su ma a cikin sallarsa a tahiyyar karshe har manzo Allah tambaye wannan ba Allah kai ma me kake roko ce ga abin da nake roko ce to da ni da ma'azu mu ma shine abin da muke roko wannan yazo a cikin sunan na Abi Dawud hadisi mai lamba 792 setsan katrovendus dan haka kenan wannan ita ma yayin mu ringa zaman tuwa muna yi a cikaga abu mai sauki kauka ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa uzbika minan nar kenan a zaman tayyaka na ƙarshe ka roki Allah aljanna ka ce ya Allah ina roƙonka aljanna kuma ina neman tsarin ka daga wuta idan mutum ya roki Allah aljanna malami suka ce abinda ake ni da roƙon Allah aljanna shine Allah ma dace wajen aikata ayyukan da za su saka samu aljanna yanzu akwai masu cewa wa aljanna ta mai rubuci daga jin wannan kai ka san ƙarya ce saboda babu inda aka ce aljanna ta mai rubuci babu aya babu hadisi amma kuma ayoyi a cikin alkur'ani wani malami da ya bi diddiginsu sun kai aya kusan guda hamsin a cikin alkur'ani wanda suka nuna cewa mutum sai ya yi aiki na gari ne zai samu aljanna muka diba duk inda Allah zai ce innal ladzina amanu ya ce mi wa amilu salihati lahum jannatu wanda suka imani suka yi aiki na gari suna da aljanna kuma a wani waje Allah zaka ji ya ce jaza'an bima kanu ya amaluna abin da yasa Allah ba su aljanna saboda mi sakamakon abin da suka kasance suna mi suna aikatawa ne a duniya nami wannan abubuwan da Allah ya dora mana yin sallah azumi sada zumunci ambatan Allah karatun alkur'ani zuwa makaranta to wannan sune sababin zuwa aljanna to amma kuma koda kana yin wannan to sai Allah maka rahama ne kuma zaka samu aljanna shi wannan sababi ne alama ce kana son aljanna to kuma idan kai wannan kai dan Allah kuma kai yadda manzon Allah ya koyar to kuma sai Allah ma rahama saboda ai manzon Allah ya hodi ya ce babu wanda aikin sa zai sa ya shiga aljanna ma'ana wai tsura aikin da kake zai saka shiga aljanna manzon Allah ce in dai wadan aikin bawa ne to babu wanda aikin sa zai cancanta masa shiga aljanna sabai suka ce hada kai manzon Allah ya ce hada ni ni ko ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hanta ni aikin da nake ni baya cancanta mun shiga aljanna bai ce illa an ya tagammada ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadlihi sai in Allah ya lulube ni da rahamarsa kenan hidin Allah ne ya muni rahama nima to yanzu dan Allah idan hata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi ya tashi yana kiyamul laili ya karanta izi goma bakara ali imran nisa'i a tsayuwa har ya zama to kwahuwan shi suna kumbura kaga dai wanda tsayuwa dai ai babu wanda zai iya ta kai izi goma kuma ba karatu daga gaba aya aya manzo Allah bai hada ayoyi biyu kamar yanzu misali ka zo ka ce alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim Anas dan Malik yace manzo Allah katin shi kasance yana karanta shi ne aya aya kamar yadda yazo a cikin sahih muslim haka ita ma ummu salama ta bada labari daga tambaye ta ya manzo Allah yake karatu yake karanta qur'ani tace ya kasance yana karanta qur'ani ne daki daki aya aya to kaga aya aya ba da aya biyu kuma a hankali a nitsi ka karanta bakara da ali imran da nisa'i a tsayuwa daya to amma kaga duk da haka yace shi kanshi wannan ba ya cancanta masa shiga aljanna ba wannan hadisin yana cikin bukhari hadisi mai lamba 2673 santimil sisan suwasan 3 daga abu huraira manzo Allah ce lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna yace babu wanda aikin shi zai sanya shi aljanna ka koriya ce manzo Allah yi lan yudkhila ahadan ba kowane kaga nan ahadan na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum wannan abu ne sananne a wajen malaman usul fiqh aka kawo na kira wajen korewa ta hada kowa manzo Allah ce lan yuda kai la ahadan amalu babu wanda aikin sa wai zai cancanta masa shiga aljanna qalu wala anta ya rasulullah suka ta hada kai ya ma'aikin Allah qala wala ana yace haddani ni ma illa an yatagammadani Allah bi fadlin wa rahmatin sai dai Allah ya lulube ni da falalarsa da rahmarsa to kaga manzo Allah kanshi Allah falala ce zai mai da rahama to ina ni ina kai to amma kaga an abin da ake so a nuna ma za ka yi aiki amma ba aikin bane zai cancanta ma shiga ba a rahamar Allah ce da haka kenan idan mutum ya roki Allah aljanna yana roƙon Allah ne mai dace da aikin da zai sanya shi aikin ya mai dace da ayyukan da za su cancanta masa shiga aljanna haka idan ka nemi tsarin Allah daga wuta ma'ana kana neman tsarin Allah ya tsare ka daga aikata miyagun ayyukan da za su sababa ma shiga wuta ita ma ai wuta akwai ayyukan da za su sa ka shiga abubuwan da Allah ya hana shirka ne saban Allah ne kisan kai shan taba zina tace da sauransu kaga duka Allah ya hana wani abubuwan kuma su ne suke ka kai mutum zuwa ga shiga wuta to idan ka nemi tsarin Allah daga wuta ma'ana Allah ya tsare ka daga aikata ayyukan da za su sababa ma shiga wuta idan ka roki Allah aljanna kuma kana roƙon shi ma dace da aikata ayyukan da za su sababa ma shiga aljanna addu'a ta gaba a da ta bakwai kenan a da ta takwas to wannan addu'a tana da fa'ida sosai kuma tana da tsayi kuma mutum in ya ji abin da ta kumsa to wannan zai mai ke suna zai ankurajen mutum ya yi kusan shi ya ba shi ƙwarin guya wajen haddace wannan addu'a addu'a ce wadda take kumsa da abubuwa masu yawa a cikinta addu'a ta takwas mazala kasance yana karanta ta addu'a ta ce allahumma بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين ayyana ita ma wani karatu ne mai zaman kanshi ita ma wani mazala ta yi ƙarshe ke karanta ta makaranta Allahumma bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma alimta al-hayata khayran li وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق بالرضا والغضب وأسألك القصد بالغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وجعلنا هداة مهتدين
wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne abu huraira Allah ƙara masa yarda afwan shi ne ammaru bin yasir a shi wancan hadisi na makaranta shi ne na abu huraira wannan adda da makaranta sahabin da ya rawaito daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ammaru bin yasir kuma hadisin ya zo a cikin sunanun nasa'i hadisi mai lamba 54 numerosan kantakat kenan kuma imamu albani ya inganta shi a cikin sahihun nasa'i kenan ya zo a cikin sunanin nasa'i ammar bin yasir wani tabi'i ne yake bada labara shine ata'u bin sa'ib yake cewa salla bina ammar bin yasir salatan ammar bin yasir ya mana limancin sallah fa aujaza fiha sai ya gajarta mana sallah bai mana ba sallah mai tsayi ba fa qala lahu ba'dul qaumi he wasu daga cikin sashin masallata a masallacin sai suka ce da shi laqad khaffafta aw awjazta salata suka ce ka sauƙaƙa sallah ma'ana ba kamar ita ba mai tsayi ba ka gajarta mana sallah ma'ana ba a yi ta ba mai tsayi ba fa qala sai amar ya ce amma ala zalika yace duk da na gajarta muku wanda kuke gani a haka yace faqad da autu fiha bi da'awatin hakika na karanta wasu addu'o'i a cikin sallar sami'tu hunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda na ji su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kuna da hodi musu haka sai tashi ya tayi bai hodi musu wasu addu'o'i ne falamma qama lokacin da ya tashi an yi da sallah ya tahi shi tabi'ahu rajulun min alqaumi sai a cikin masallatan hay wani ya bi shi huwa ubayyu shi wannan mai ruwaya a ta'u ya ce sunan shi obayyu amma kan na an nafsi sai waɗi kunye shi mana ce shi ne obayyu baban kawai kyali bai waɗi ba ko baban wa me yasa saboda kawai sunan shi saboda mi don kare ya tabayyana a ce a tukun wanda ya bi shi ma shi ne wani sai ya ɓoye sunan nashi ya ce wannan mutumi da ya je fasa'alahu an du'a ya ce amma da zuga mana sallah ka ce a cikin ta ka karanta wasu addu'o'i da kaji su daga bakin manzo Allah wasu addu'o'i ne fasalahu an du'a sai ya tambaye shi akan addu'a sai ya wadi mai da ya wadi mai shi wannan mutumin ya dawo masallaci wadi musu addu'a ita ce wannan addu'a shine Allahumma bi ilmika al-ghaiba ya Allah saboda saninka da abin da ya faku abin da yake da al-ghaibu a larabci shine kullu ma ghaba wa khafiya da abin da zai faku ya buya to shine yake cewa gaibu shi yasa ai babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala ma'ana da abin da ya buya ko abin da zai faru nan gaba to Allah ne kadai ya san shi shi yasa wannan kalmar ta al-gaibu a cikin alqur'ani ta zo hasu 40 na farko a cikin suratul baqara aya ta 3 Allah ya ce allazina yu'minuna bil gaibi wanda suka yi imani da gaibu mai gaibun anan sun yi imani da aljanna ba su ganta ba sun imani da wuta ba su ganta ba kaga an ce mi sallah mi azumi mi zakka mi aikin haji mi saraka mu sada zumunci mu bi uwaye mi karatun qur'ani da duk sauran nauka saboda mi an ce za mu shiga aljanna amma akwai wanda ya ganta to amma mi imani tunda Allah ne ba da labari manzon sa ya ba da labari haka kuma ita ma wuta gaibu ce an ce kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza duk da kana so ranka yana so kana sha'awa amma ka ki saboda mi an ce da me yin wannan abu mutum zai shiga kuma ka imani ka yarda shi kanshi Allah bamu gan shi ba amma mun imani da shi shi ma gaibu ne haka mala'iku bamu gan su ba su ma gaibu ne aljannu bamu gan su ba su ma gaibu ne to duka waɗannan abubuwan da aka bada labari sauran manzanni da Allah bada labari su annabi Musa da Hudu Salihu su ma duk gaibu ne tunda bamu gan su ba bamu riske su ba amma ba mu labari mun yarda an yi adawa annabinsa shine annabi hudu an yi samudawa annabinsa shine salihu an yi fir'auna da annabi musa to kaga wannan ne duka gaibu ne abubuwan da za su ranar tashin kiyama za a zo a tara mutane guri daya za a zo a ma mutane hisabi za a zo a auna ayyukan bayi za a zo a sanya saradi duka wannan gaibu ne to amma duka mai imani da shi to shine Allah ke ne anan to ka guri na farko da gaibu inda ta zo to ka wannan duka ghaba anna wa khafiya abu ne wanda ya faku da gare mu kuma ya kuya kuma da mu aka ce gaibu duk abinda ba za ka yi riskan shi ba bil hawasil khamsa les organes de sens guda biyar din nan ana ce mai gaibu ba za ka yi riskan shi ba da ido ba ka gani ba ba za ka yi riskan shi ba da kunne ka ji ba za ka yi riskan shi ba ta hanyar tabawa ba za ka yi riskan shi ta hanyar dandanawa ba za ka yi riskan shi ta hanyar sansana ba su ne les organes de sens guda biyar al hawasil khamsa to shi wannan gaibu ne to kaga wannan abubuwan da muka zana a cikin sa akwai wanda zaka iya riska ta hanyoyi na guda biyar babu to amma me kawai imani ne saboda Allah ya bada labari to kai imani to shi yasa kaga a cikin suratul baqara abinda Allah ya fara ma yace allazina yu'minu bil ghaibi saboda a cikin musulmi kana samu wani na sallah yana azumiwa amma zaka yace shi bai yarda da aljannu ba kuma gashi Allah ya sako da suratul jinni kaga a Qur'ani akwai suratul jinni to amma bai yarda da aljanni ba wani za ga musulmi ne amma a ce shi bai dabar azaba kabari ba saboda ta yaya wannan dan sukurkin wannan dan gurin a cewa har mala'iku za su yi sama mutum azaba a ciki alhali kuma Allah ma da kanshi ya tabbatar a cikin alkur'ani a gurare da yawa kamar misali cikin suratul ghafir yace annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya a cikin menene kabari ne kuma yace wayo wata qomu sa'a kenan ga ran tashin kiyama bane ba kuma a cikin suratul dukhan afwan suratul sajda nake son ce Allah ya ce wal nuziqannahu min al-azabil adna ita ce azabul qabri dun al-azabil akbari ita ce azabul ranar tashin kiyama kuma hadisai ga sunan Bukhari da Muslim wanda manzo Allah ya tabbatar da azaba ta kabari daga sahabi Abu Huraira da sauran sabon manzo Allah to amma kaga wani ce ai shi bai da ba saboda gani yake bai iya riska abin da hankali to shi kuma gaibu hawasul khamsa le zargan da san su baka iya riska su kuma hatta da hankalin ma bai iya riska wannan abu saboda wani abu ne wata duniya ce daban Allah ne ɓoye ma kanshi sani to wannan shine ake ni da gaibu to kaga kamar da muka ambata yazo a Qur'ani hasu 40 na farko a cikin suratul baqara aya ta 3 nan na ƙarshe kuma zaka same shi ne a cikin suratul takwir aya ta 24 wama huwa alal gaibi bidanin ina ka ce gaibu shine abinda ya faku ga mutane abinda zai faru nan gaba ko abinda ya buya to wannan Allah ne kadai ya sani kuma duk duniya babu wanda ya san gaibu sai Allah kuma Allah ne da kanshi ya hudi a cikin alkur'ani aka tambaye ka me dalilin cewa duk duniya babu wanda ya san gaibu sai Allah sai ka ce to Allah subhanahu wataala da kanshi yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil gaiba illa Allah kadiba kaga abin da Allah ya ce qul ka ce la ya'lamu babu wanda ya sani man fis samawati halittun da suke samai bakwai duka wal ardi da halittun da suke cikin kasai al gaiba shine gaibu babu wanda ya san gaibu a cikin halittun da suke sama da kasa sewa yace illallah wannan illa da larabci ana ce mata istisna'i exception ne ma'ana babu wanda ya sani sewa ya ga ce illallah sai Allah safa Allah to duk duniya a annabawa kafu babu wanda ya san gaibu a mala'iku kafu babu wanda ya san gaibu kuma Allah ne tabbatar ya ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardil gaiba illallah da aka ce illallah an haɗu wani shi kaɗai aka ce amma kaga wani ya zo ce wai annabi ya san gaibu to kace kama aya babu hadisi babu da hadisan da aka rawaito cewa annabi ya san gaibu duk hadisai ne maudu'ai na ƙarya ibn al-jawzi ya rasu sama da shekara 900 yana littafi al-mawdu'at kaga ba nayo bane ba ibn al-jawzi sama da shekara 900 yanzu da mutuwa shi yana littafi al-mawdu'at a ciki ya kawo su duka wannan hadisa cewa duka hadisai ne ƙarya to ya zaka yi da wannan aya Allah ya ce babu wanda yake duka halittun da suke cikin samai da kasai babu wanda ya san gaibu illa Allah sai Allah kadai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi Allah ya ce mai ka ce musu a cikin suratul an'am me yace قل لا أقول لكم إندي خزائن الله كتير مسو بنا تير مكوني إنا تسكوكين أرزكينا الله ولا أعلم الغيبة هو من سن غيبه نو من ذا الله نيكي ودوا أتكين سورة الأنعام آية تامسة ولا أقول لكم إني ملك كما ني بنا تير مكوني ملائكة كما الله يكي تيوى أتكين سورة الأنعام وإنه مفاتيح الغيب لا يعلم مكلن غيبه دك سنة حنين مكلن غيبه suna hannun Allah subhanahu wataala kuma la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san wannan sai shi kadai to kaga shi yasa nan ma da manzo Allah ya zo ce Allahumma bi ilmika al-ghaiba ya Allah saboda iliminka da abin da ya faku ya buya wa qudratika ala al-khalqi da ikon da kake da akan halittunka inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi ba abin da yake gagara Allah subhanahu wataala to kana tawassuli kace ya Allah da iliminka akan abin da ya faku da ikonka akan halittunka sai ka ce a hayi ni ma alimtal hayata khairan li ya Allah karaya ni idan kasar ci gaba da rayuwa shine mafi alkhairi gare ni wa tawaffani Allah kuma ka dauki rayuwata idza alimta alwafata khairan li idan ka san rayuwa eh, idan ka san mutuwa shine alkhairi gare ni kuma wannan abin da yasa manzo Allah wada haka ya tabbata ne a cikin hadisin Anas dan Malik yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 5671 5671 Anas dan Malik yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta kada ɗayan ku yi buri da fatan mutuwa min durrin asaba saboda wani cuta ko wata matsala ko wani hali da ya shiga na kunci ya dinga cewa ma ina mai mutu kasa ai mutane suna haka idan mutum ya shiga wani matsi da takura da wani ibtila'i kaga yana cewa ma ina ma ina ma mutu in huta to kai ka san ka mutun ka huta ne to shine manzo Allah ce kada ɗayan ku kuskura yayi buri yayi fatan mutuwa saboda wani ciwo ko wani matsala ko wani kunci ko ta duk wani bala'i ko musiba da zai same shi fa in kana labudda fa'ilan idan babu makawa sai ka roki Allah mutuwar to falya kul manzo Allah ce ga abin da zaka ce ma'ana wanda rayuwa ta mai kunci da matsi in ma yana so ya ce Allah ka kashe ni manzo Allah ce ga abin da zai ce sai ka ce Allahumma ahyini ya Allah ka raya ni ma kanatil hayatu khairan li idan ya zama to ci gaba da rayuwa shine mafi alkhairi ta yi Allah ya san ci gaba da rayuwar taka akwai wasu abubuwa da zaka zo kai wanda za su zama to ma alkhairi a rayuwarka ta duniya da lahira kenan idan ci gaba da rayuwa shine zaman to alkhairi zaka ƙara ayyukan da'a taimakawa mutane da abubuwa na gari to Allah ka raya ni wa tawaffani idan kuma Allah mutuwa ita ce mafi alheri ta ina ci gaba da rayuwa ba za ta zama to alheri ba gare ni ba to Allah ka amshi rayuwata idan ya zama to mutuwa ita ce alheri gare ni to kai abin da manzo Allah ce idan mutum ya shiga wani kuncin da yake so ya roki Allah mutuwa abin da zai ba mu Allah zabi saboda kai baka san ba abin da zai biyo nan gaba ba yake ce ya Allah idan ci gaba da rayuwa shine mafi alheri a gare ni to Allah ka raya ni idan kuma mutuwa ita ce mafi alheri a gare ni to Allah ka dauki rayuwata to shi Allah ya sani tunda ka bashi zabi saboda ya san abin da zai kasance nan gaba kenan ka bashi zabi kenan shi zai zaba ma in ci gaba da rayuwar ne ya Allah ya raya ka in kuma mutuwa ce sai Allah dauki rayuwarka to shi yasa anan manzo Allah ya ce ahyini ma alimta alhayata khairan li ya Allah ka raya ni idan ka san ci gaba da rayuwa shine mafi alkhairi a gare ni wa tawaffani idza alimta alwafata khairan li kuma Allah ka dauki rayuwata idan ka san mutuwar tawa ita ce mafi alkhairi gare ni sai na gaba manzo Allah ya ce Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka khashyataka fil ghaibi wash shahada ina roƙonka jin tsoronka a boye da a fili kaga fil ghaibi huna bi ma'ana fi sirri a sirrance a boye wash shahada da kuma fil alaniya a fili ma'ana wannan adata tana da muhimmanci mutum ya ringa ta ka ringa ce Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada saboda zaka mafi yawancin mu idan muna bainar mutane muna kwatanta tsoron Allah amma muka kebantawa babu kowa ko kan je wajen da babu wanda ya sanka to zaka ga kuma mutum ana ana rasa tsoron Allah to kaga bawa yana bukata Allah ya kimsa mai tsoron sa yadda zaka samu tsoron Allah a bainar mutane zaka ji tsoron ka saba ma Allah a bainar mutane to haka kuma ka roki Allah ya ma dace da arzikin ko da a fake ne kai dai babu kowa zaka ji tsoron Allah saboda mutane diya zaka ga musamman kaga wannan salula wani zaga in abin da mutane ne kadar ta kashi ga tiktok kana kallon tiktok ko facebook ko youtube ko snapchat da sauransu a kaddara kuna tare da mutane kana shiga kana kallon bidiyo ka kawai wata bidiyo ta haɗu mara kyau kaka ga mutane ya za ka yi falak ya ka falle ta to ya ka imagine inda kai ɗaya ne kuma babu kowa za ka yi falak ka falle ta ko kuma za ka je ba gefe ya dama da hagu in ka ga babu kowa ka ce to an samu occasion kaga na babu tsaron Allah ko kuma a ungoku inda aka sanka ana ma kallon mutumin kirki za ka zama tosali duk wasu abubuwa na fitsara da rashin kunya da tambada ba za ka yi ba amma ka je ungo da babu wanda ya sanka za ka yi to kaga na ma babu tsaron Allah ko a garinku ba za ka yi ba amma ka je wani gari za ka yi yanzu gari ba ka irin mutanen da suke wuta itaranjewa su je kasashen arnawa ka je france ka je belgique ka je canada ka je ina ne ka je ina ne ko ma a cikin kasashen afirka nan wani ya tayi nan kotonu ko ya tayi lomi ko ya tayi cote d'ivoire za ka gawa in ba allah kin samu tsoron allah ba wallahi wasu sallama suke wasa yi a shiga shaye-shaye da neman mata da abubuwa saboda mu ya ga kawai can babu wanda ya san shi babu in ya shiga bar ma zai ce kai wani kai ne a bar gidan giya amma a nan wa kaga to shine mutum ya roki Allah ya azurta shi da jin tsoron sa a fili da koyi a inda aka san ka da inda ma ba san ka ba wannan shine riba babba kaga Allah ce innal ladzina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir a cikin suratul mulk Allah ce duk wanda suke jin tsoron shi a boye inda suka samu kansu babu wanda yake ganin su amma suna jin tsoron Allah suna da gafara da lada mai girma shine aljanna to da haka kenan kaga wannan ada ce mai muhimmanci Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada Allah ina roƙonka jin tsoronka a fili da boye inda aka sani da inda ba sani ba wa as'aluka kuma Allah ina roƙonka kalimatal haqq fadin gaskiya firrida a halin dadin rai wal gadab da halin fushi daga ga wani a halin fushi bai iya kontrolin kanshi komai na iya hadi ko ka roki Allah ya ma dace da fadin gaskiya a halin dadin rai da halin fushi ya zamanto zaka zamanto kana halin dadin rai zaka wuce gaskiya a halin fushi ma zaka wuce gaskiya shine wa as'aluka kalimatal haqq Allah ina roƙonka fadin gaskiya firrida a halin daɗin rai wal gadab da halin fushi na gaba kuma manzala ce wa as'aluka alqasda Allah ina roƙonka sakaitawa in zamanto mai bin abubuwa tsakatsaki to ina roƙonka tsakaitawa fil ghina a halin wadata wal faqri da halin talauci ma'ana mutum ya zamanto yana mai tsakaitawa in Allah ma wadata to tsakaitawa shine mai kaka zamanto mai fariya da alfahari da albazaranci a ringa shiga ta kecere ni a yi abinci na kecere ni na albazaranci a ci wanda za a ci sauran a zuba a shara ko a buladin kakai alfahari in allah ya ma me yake da suna wadata da arziki ma'ana shi ne tsakaitawa alkasa in allah ya ma wadata to ka a yi alfahariya ka a wuce gona da iri a yi albazaranci shi ne alkasa ɗin walfakar in kuma allah ya jarabce ka da talauci to tsakaitawa shi ne mai kada wannan talaucin ya sa ka ƙi wadata kanka da iyalanka saboda gani kake dan abin da Allah ya baka zai kare ka so haka yake ya kuntata ma kanshi oliya ana so ka ci abinci so uku ne ka ci a so ɗaya zaka ci saboda wai kai economy ka ga wannan ka cuta kanka ko ka yalwata ma iyalanka saboda mi saboda gani kake abin zai kare to ana son ka zamanto babu kauro in Allah ya maka bai wadata ka da arziki mai ba to takaisawa shine ana so ka zamanto mai hakuri da yarda kuma ba tare da kama kanka kauro ba ko kama iyalanka ba kina zamanto komi tsakatsaki to shi da kace ka roki Allah a halin wadata da talauci ya arzuta ka da mi bin rayuwa tsakatsaki ya zamanto babu wuce gona da iri kuma babu mi babu sakaki na gaba kuma manzo Allah ya ce as'aluka ni'iman la yanfadu ya Allah ina roƙonka ni'imar da ba ta karewa wata ni'ima ce wadda bata kariya ta ce aljanna saboda duk wata duniya da duk wata ni'ima da ka sani mai kariya ce ko wata ni'ima tana kariya amma banda ni'ima guda ɗaya ta ce aljanna to ka gane da kace Allah ina roƙonka ni'imar da bata karewa shine aljanna saboda aljanna bata karewa na gaba kuma kace wa as'aluka qurrata aynin la tanqati Allah ina roƙonka qurrata ayn abinda yake da qurrata ayn shine farin ciki da hausa ana cewa sanyi idaniya saboda asalin ƙurra daga alƙarru ne alƙarru shine albardu laraba suna amfani cewa idan mutum ya yi kuka ko ya hawaye afon in ana so a gane hawayen na farin ciki ne ko na bakin ciki sai suka ce a taɓa hawayen misali wanda suna kawo shi ne kamar budurwa kasan a lokacin da budurwa ana so a gane yardarta in aka bujiro mata da wani ya wuto yana son armanta tun ana so aga ta gane an tambaye manzo Allah ya ne za mu gane ita budurwa aka ce wani yana son armanki ta yarda manzo Allah ce akwai as-sukut za ta yi shiru malamai suka ce to kuma akwai wadda idan aka ce wani ya wuto yana son armanki kina son shi ko aga ta fashe da hawaye aka ce to yanzu in ana so a gane hawayen na murna ne na daɗi ne ko kuma na bakin ciki ne a taba aji haka yana da sanyi to na marin ciki ne da murna haka yana da zahi to na bakin ciki to daga shi da suka samu alkar to anan abin da ake ni sanyi idani ana ne alfarhu wa suru farin ciki ma'ana Allah muna roƙon ka farin cikin da baya yankewa kaga wannan abu roƙa ne kuma ya zo a cikin suratu al-furqan aya ta 74 والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين sibban bayan Allah na gari sun kasance suna roƙon Allah suna cewa rabbana hab lana ya ubangiji mu ka ba mu min azwajina daga matayenmu in mace ce kuma daga mazajenmu saboda a zauji a larabci yana ɗaukar ma'anar miji da mata kaga annabi adam mai Allah ya ce wa qulna ya adamu inna haza aduwwun laka wa li zawjika ba ce ba wa li zawjatika asalin zawjatu malaman raban gado ne ilmul fara'id su ne suka mai da mace azzaujatu da miji azzauju dan su bambance suka zo raban gado aka ce azzaujatu an san mata ce aka ce azzauju miji ne amma a larabci aka ce azzauju yana daukan duka biyun namiji ko mace to suna cewa rabbana hablana ka bamu daga matayenmu ko mazajenmu wa zuriyatina da zuriyanmu ayya da jikoki da tataba kunne mini qurrata ayun su zama to farin ciki gare mu ana mu ga matayenmu akan hanyar bin Allah da annabinsa da nisanta abinda Allah da manzansa suka ne ai kaga mutum zai farin ciki ko a ce kaga matarka ko yayanka akan hanya da Allah da manzansa suke so suna kiyaye abinda Allah ya dora musu suna nisanta abinda Allah ya to shine ce bayan Allah suma suna roƙo wannan qurrata a'yun ma'ana farin ciki to shine kai ma'ana kace wa as'aluka qurrata aynin la tanqati Allah ina roƙonka farin cikin da baya yankewa wa as'aluka rida ba'da al-qada Allah ina roƙonka yarda bayan kaddara ta'u ba kowa bane ba idan kaddara ta same shi yake yarda ya gamsu ya fawwada mu Allah to kai kace Allah ana roƙonka idan wani kaddara ta same ni mara dadi to Allah ka bani yarda da wannan saboda wani zaka ga idan kaddara ta same shi ya rasa wani dukiya ko wani ya rasa wani abu iyalin shi ne ya rasa matar shi ji dan shi ne ko wani abu na duniya ko wani matsayi ko wani aiki ko wani abu sai ga diya biya da mu ana wani kai hakuri ce to amma shi a zuciya shi kuma bai yarda ba da wannan gani yake kamar Allah bai san shi ne to so ake idan abu ya same ka yarda da wannan abu to shine kuma wannan abin da zai taimaka mu haka to ka ringa roƙon Allah ka ce as'aluka rida ba dal qada ya Allah ina roƙonka yarda da kaddara bayan ta auku akai na in yarda in sallama in amshe ta hannu bibiyu yadda ka kaddara mini na gaba kuma as'aluka bardal aishi ba dal maut Allah ina roƙonka farin ciki da hutu na rayuwa bayan mutuwa ma'ana Allah ka arzuta ni da ni raha hutu bayan mutuwa shi ne muke cewa da hausa Allah sa ya huta to shi ne wannan da larabci wa as'aluka bardal aishi ba'dal mauti Allah ka sa ina roƙonka hutu bayan mutuwa ta ya zama to a cikin cikin hutu ne ba a cikin azaba ba to shi ne bardal aishi ba'dal mauti shi ne bi ma'ana arrahatu ba'dal mauti kana roƙon Allah hutu bayan mutuwa na gaba kuma wa as'aluka lazzatan nadri ila wajhika Allah ina roƙonka jin dadin kallon fuskarka saboda Allah ya tabbatar mana za a ganshi ranar tashin alkiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira a cikin suratul qiyama ayata 22-23 Allah ya ce wasu fuskoki a wannan ranar ma'ana ran tashin kiyama nadira suna haskakawa me yasa ila rabbiha nazira suna masu kallon ubangijinsu haka a cikin suratul yunus ayata 26 Allah ya ce lillazina hasanul husna wa ziyada wanda suka kyautata ayyuka a nan duniya Allah ce suna da alhusna manzo Allah hadisin muslim ya fassara da menene ake da alhusna yace aljanna wa ziyada ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake da ziyada anan shine ganin Allah kamar da tabbata daga sahabi Suhaib bin Sinan ar-Rumi hadisin a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 185 kaga nan manzo Allah ya fassara ma haka a cikin suratul qaf aya ta 35 Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid ya aljanna suna da duk abin da suke so a cikin aljanna kuma Allah ya ce waladaina mazid kuma muna da wani ƙari na musamman a wajenmu Anas dan Maliku da Ali bin Abi Talib sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan ƙarin shine aljanna to kaga dai ya tabbata musamman a gurare har guda uku a cikin alkur'ani Allah ya nuna za a ganshi a tashin kiyama kuma hadisin Abi Huraira yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ya ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara laylatul badri la tudamuna fi ru'yati manzo Allah wata ran dai kamar irin yau din nan daren 20 daren 14 manzo Allah yanzu ko ya kauta ga wata kowa yana ganin shi ko to manzo Allah ya ce suna tare da sabon shi da dare he nuna musu wata a daren 14 kaga muna 13 to yau ne daren yau muna ranar 13 to yau ne daren 14 to shine ake cewa lailatul badr daren da wata yake cika dukan shi ya nuna musu ce kun ga wannan watan hal tudaruna fi ru'yati yace shin kuna shan wahala wajen ganin shi wani zai kare wani sabai suka ce kowa yana ganin shi babu wanda yake kare wani to yace to haka za ku ga ubangijin ku ya tashin kiyama babu wanda zai sha wahala ganin sa kamar da kuke ganin wannan wata da haka shine kake roƙon Allah wa as'aluka lazzatan nazri ila wajhika Allah ina roƙon dadin kallonka kallon fuskarka wa shauka ila likaika kuma Allah ina roƙon ka sanya mun shauki marari da begen haduwa da kai ka zamanto mai shauki da san haduwa da Allah subhanahu wataala to yayi kana aikata aiki mai kyau wanda bai aikata aiki mai kyau zai ringa shauki da mararin san gamuwa da Allah to amma kana aiki mai kyau ka san abin da Allah ya tana dama na lada da aljanna to zaka ringa shauki san haduwa da Allah fi ghairi darra mudirra ba tare da tutarwa mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko fitina mai batarwa Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah kayi mana ado da adan imani kamar yadda yazo a cikin suwatul hujurat wa zayyinu fi qulubihim ka kawata imani a cikin zukatansu to shine na kaga Allahumma zayyinna bi zinatil iman Allah ka kawata imani a cikin zukatanmu waj'alna hudatan Allah ka sanya mu mu zamanto masu shiryawa mutadina kuma shiryayyu kenan ka sa mu zamanto mu shiryayyu a karan kanmu kuma masu silar shiryar da wasu zuwa tafarki na addinin musulunci wannan shine a takaice adda mun ji dai adda tana da tsayi kuma ta kunshi abubuwa masu fa'ida da haka mutum koda da kadan kadan ne kenan ka yi ƙoƙarin iya wannan addu'a ka ringa karanta ta a sujjadar a zaman tahiyyarka na ƙarshe kuma da duk lokacin ma da za ka yi addu'a ka samu dama ka yi buɗe ka yi azumi ne ka yi buɗe baki ko irin tsakanin kiran sallah da ta da iƙama da sauran dukkan gurabe da ake karanta addu'a saboda ta kunshi abubuwa ne masu tarin yawa a ciki wanda bawa idan ya same su ya samu dacewa da rabota duniya da lahira fatan Allah ya datar da mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya sa mu tarayyar lada kuskure da tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh